الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي hudu ga watan safar shekara ta 1443 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha ga watan tara shekara ta 2021 sha Allahu ta'ala za mu ƙarasa babi guda a cikin nazmul warakat duk da na ga wasu nusakh suna ƙara wasu baitoci za ku wasu babuka in kunkula waɗanda ba mu yi karatu kansu ba kamar al-mujtahid za mu gaba mu yi bayani a kansa ba malami da siffofinsa da sharuɗansa sannan akwai abin da ya shafi babin fatawa siffar fatawa yadda ake fatawa da waye ya kamata ya fatawa da kuma siffofin shi mai fatawat wasu nusa za ga suna ƙara wayannan baitocin to amma shi wannan matanin bai kawo muna wannan ba a to saboda haka za mu tsaya dai a iya inda ya tsaya zuwa wata daura sai mu duba mu ga yadda za a yi in akwai daman mu karasa mu nemo su mu karasa in kuma wani littafin za a sa dai duka ba matsala ba ne don duk littafin da za a sa za a sami wa'annan abubuwa nan gaba to wannan darasi shine darasi na tara kuma na ƙarshe insha Allahu ta'ala mali ce babu tartibil adilla babu mai bayani akan jeranta dalilai ma'ana jeranta dalilai wajen kafa hujja wanne ake fara gabatarwa sannan wane sannan wane to shine yace wa qaddamu min al-adillati al-jali على الخفي باعتبار العمل ماليتي وقدموا su malamai wawul jama'a din nan tana komawa ga malamai don aikin suna ba aikin jahilai ba ne malamai sun gabatar da aljaliya wato nassi wanda yake bayyananne ko kiyasi wanda yake bayyananne shine kiyasul illa min al'adilla daga cikin dalilai alal khafi a kan dalili wanda yake ɓoyayye ko kuma ƙiyasi wanda yake ɓoyayye duk sanda aka samu dalilai guda biyu wannan a fili yake dalala ɗinsa a fili take wannan kuma dalala ɗinsa a ɓoye take to sukan fara gabatar da wancan da dalala ɗinsa a fili take akan wannan wanda tashi a ɓoye take amma habi itibaril amali la'akari da yin aiki da su ba za su ce to ai a fara gabatar da wannan da dalala ɗinsa take ɓoye ba domin hakko yaushe hukunci ya fi fitowa fili a nassi to malamai sun fi kimanta wannan nassin sama ga wani wanda hukuncinsa bai fito a fili yadda kowa zai fahimce shi ba sannan wa ƙaddamu mufidal ilmi minha wa qaddamu malamai sun gabatar mufidal ilmi dalilan da ke fa'idantar da ilimi minha daga dalilan ala mufidiz zanni akan dalilai da ke gabatar da zato an karanta a baya cewa alhadisul mutawatira suna gaba ɗayansu suna fa'idantar da yaƙini ilimi amma al'ahad su kuma suna fa'idantar da zato to ya an samu dalili mutawatiri aka samu dalili zanni to akan fara gabatar da shi dalili mutawatiri sau da haka in kana jayayya da mutum ka kawo dalili ya kawo dalili aka samu ɗayan nashi mutawatiri ne to wanda adda mutawatiri shi za a rinjayar akan naka eh ailil hukumi bi ma'ana ga hukunci illa ma al-khususi wal umumi sai dai inda aka samu umumi da khususi wannan nassin am ne wannan kuma nassi khas ne to nan ba ta kadimi za a yi ba me za a yi shine yace falyu'ti bi takhsisi nan kan sai a yi takhsis wanda bayanin sa ya gabata a baya eh duk sanda aka samu al-khas da al-am sun samu ta'arud fi zahir to sai a yi taksisi sai a yi taksisin shi wancan am ɗin da aka yawa da aka samu to wannan kenan kamar hadisin fi masa katis sama'u al'ushuru kaga wannan am duk abin da sama tabba ruwa na abinci to a bada ɗaya bisa goma kaga wannan ya gami komi da kaɗan da mi da mai yawa sai wani hadisi ya zo ya ce a'a duk abincin da bai kai ausuki biyar ba babu zaka a kansa kaga wannan khas ne to sai ka yi taksisin wancan am sai ka ce kenan abinci wanda sama tabba ruwa to sai in ya kai ausuki biyar shine sa'i 300 shirya ausuki biyar to sannan sai a ba da ushiri ɗaya bisa goma in kuma ba sama ta bashi ruwa ba wahala an ka yi su sai a ba da nisful ushiri rabin ɗaya bisa goma shi za a bayar sai a kasa kashi ashirin sai a ba da kashi ɗaya shi ne nisful ushir in ba sama ta bashi ruwa ba latta ƙadimi a gani nan kan ba cewa za a yi a to bari mu gabatar da am ba mai tabbatun khas a ko bari mu gabatar da khas mai tabbatun amma taksisi za a yi domin la ta'aruda bain al'am wal khas duk sanda aka samu nassi am a gefe kuma aka samu nassi khas babu ta'arudi tunda mahama yumkinu jam'u la ta'aruda duk sanda yana yiwa a hada dalilai to babu cin karo amma da ake samun cin karo idan aljam'u bainal adilla gairu mumkinin ba abin da kai yiwa na ba to sai ce wannu tuka ƙaddim an ƙiyasihim tafi ai wa ƙaddim an nutuka an nutuka maf'ulun bihi ne muƙaddam قدم لضرورة الشعر an gane ko ka gabatar da nassi na alkur'ani ko hadisi shine an nutuka nan an kiyasihim akan kiyasi na malamai wannan yana da nas aya ko hadisi sahihi wannan kuma yana da kiyasi sai sun ka ci karo sun ka yi saɓani ina misali kamar fatawar hanafiya kan cewa mace ya halatta ta aurar da kanta ko babu wali so da haka su a mazhabar su alwaliyu laysa sharɗan mace da ta ga wanda take so shikenan inda ta aminta da shi to za ta iya aurar da kanta gare shi kuma aure kuma aure ya kullu za ba da biya ba to aka ce ma dalilukum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin suka ce muna da dalili lana qiyasun suka ce ai an yi ijima'i kan cewa ya halatta mace ta yi saisuwa ko ta sayi ko ta sayar da kayanta ko kuma ta sayi wani abu wannan duk malamai ba mi ba saɓani mace na iya zuwa kasuwa ko wani wuri bisa hita ta shari'a wadda shari'a ta yi da ta je ta sai abin da za ta sayi aka ce musu eh haka ne suka ce to ai in dai an yadda ta bayar da dukiyarta ta sayo wani abu can ba a tunanin a yaudare ta to don mi da ba za a ce an yadda ta aurar da kanta ga wanda ta gamsu da shi ba sai sun kai kiyasi suka yi kiyasin cinikinta da sayanta a kan aurar da kanta sau da haka shi ne hujjarsu to sai jimhuri suka ba su amsa suka ce a mu ko muna da nassi da ya tabbata cewa mace ba zai halatta ta aurar da kanta ba sai da wali akwai hadisin da ya ce duk mata da ta aurar da kanta ba tare da wali ba mazinaciya ce yana wannan ya yi nuni ba aure ta yi ba sannan muna da hadisi annabi ya ce la nikaha illa bi wali a gani la nikaha illa bi wali wannan kuma na fayyar siha ne babu inganci ga auren da aka yi babu wali na mace a cikinsa saboda haka laƙiya sama annas duk sanda aka samu nasi to haramun na a yi ƙiyas suka ce to mu wannan hadisi bai tabbata ba a wurinmu saboda haka ba za mu yi aiki da shi ba to haka ake yi haka ake abin nan to shi ne malam yake magana a nan in dai an samu nasi ya tabbata to sai a gabatar da shi sai a haita batun mi alkiyas saboda haka jimhur na malamai sun haɗu kan cewa babu aure sai da wali saboda in sun ce ba su yadda da wannan hadisi ba ai wancan hadisin sahihi ne matar da ta aure da kanta babu wali mazinaciya ce kuma dama shi wannan hadisi malamai suka ce a da sun kawo maganganu da magabata wasu suka soke hadisin dama ƙare-ƙaren da ake samu wasu na yi ba can an yi al'idiraju ba to ka gani an samu wasu fuka hau da suke idiraji la nikaha illa bi waliyin wasadakin wa shahidai adalin to lafazin wasadakin babu inda ya zo a hadisi ba inda annabi ya ce ba aure sai da sadaki fuka hau suna ke shigar da abinsu wanda ya inganta ko dai lanikaha illa bi waliyin ko kuma lanikaha illa bi waliyin wa shahidai adalin wannan shi malamai suka tabbatar da shi amma bisa daƙin to wannan babu inda ya zo a hadis magana fuka ha'u ce na'am nami mm to me kake son ka ce mm to ai da ma cewa ba cewa an kai ba yadda ba wajibi da ba ba wannan magana aka yi ba ai eh ai wannan hadisi daban abin da yake karantarwa daban ita kuma aya daban shi wannan hadisin in an ce misali haka hadisin ya zo me yake nuni me yake karantarwa da a ce ya tabbata din a haka a wannan siga la nikaha illa bi waliyin wa sadakin wa shahidi me yake karantarwa me yake karantarwa abinda saurara abinda yake karantarwa cewa da sadaki da wali da shaidu rukuni ne ga aure shine abinda hadisi yake karantarwa ta gani tun da la nikaha aka ce an yi na fayusiha kenan ya nuni akan cewa wali rukuni ne inda lafazin wasa dakin ya tabbata shi ma rukuni ne wa shahidai adilin shi ma ga waɗanda suka tabbatar da ƙarin inda ya tabbata to kaga shi ma kenan shaidu guda biyu rukuni ne ka fahimci abin da ake nufi to a ba haka ba ne sadaki ba rukuni ba ne wajibi ne hunaka farkun bainal wajibi wa rukuni mun yi ta bayani akan wannan da gani to kaga aya daban aya abin take magana daban hadisi abin da yake magana daban yake rago ta masha Allah ta masha abi na'am sai ce an ƙiyasihim a kan ƙiyasin malamai tafi wannan tatmimul baiti ne ma'ana tafi ka cika ko ka zo da shi da yana ya ɗauka ma'ana ka zo da shi nasi kai ta batun ƙiyasinsu wa ƙaddamu jaliyahu alal khafi malamai sun gabatar da ƙiyasi jali akan ƙiyasi khafi kamar can inda sun ka gabatar da nassi jali akan nassi khafi to haka ma wajen kiyasi tunda mun karanta akwai alkiyasul jali shine kiyasul illa sannan akwai alkiyasul khafi shine kiyasu dalala to in suka yi ta'arut to sai a gabatar da alkiyasul jali shine alkiyasul illa akan alkiyasul khafi kiyasul dalala wa in yakun fi nutqi min kitabi in kuma nassin nan ya zo daga alqur'ani aw sunnatin ko kuma ya zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi sallama taghayyiri listishabi to wannan zai juya asalin hukunci can mun karanta cewa malamai sun yi saɓani akan al-aslu akan al'amurra shin haram ne komi asali haram ne daga baya ne shari'a ta ware wasu ta halatta wasu wasu aka bar su akan haramci ko ko asali komai halatta ne daga baya ne shari'a ta ware wasu ta ce haramun ne ko ko asali dama babu haram babu halatta ko ko a'a tunda aka walle guda hudu abinda duke amfanarwa halatta ne abinda duke cutarwa haramun ne to kowane mun ka ɗauka duk sanda aka samu aya ko hadisi sun dira akan wata matsala to za su canza mata hukuncinta na asali su ba ta sabon hukunci su ba ta sabon hukunci wannan yana da yawa a cikin a cikin shari'a da sai ka ga abu halatta ne kuma daga bayan shari'a sai ta bi to wannan wannan shine ne fannutuku hujjatun izan kina yanzu nassi a ƙur'ani ko sunar manzo Allah hujja ne duk sanda ya tabbata za a yi hujja da shi ba za a kalli asali ba dama inda ake komawa ga al'asulu izafu ƙidan nasu kamar yadda ya gabata an rasa nassi to sai a ce a koma ga asali istishabul asli fakun bilistishabi mustadila ko mustadila sai a cire shadda kabaita ya lalace mustadila a nan sai ka zan mai kafa hujja da al'asu inda aka rasa nas shine ma'anar wa'illa wa'illa ma'ana in ba a samu annutuku ba ba a samu aya ko hadisi akan hukunci ba to shine ya ce fakun ka kasance mustadila wato mai kafa dalili bilistis habi ga asali sai ka koma ka yi riko ga asalinka haka shi kenan ka huta to duwa yan nan in ka yi karatu sai ka san su sai ka ga al'amuranka suna zuwa a sauƙi cikin shara'a duk sanda ka yi karatu to babu wata guguwa da za ta zo ta ta yi jifa da kai saboda kana da mahita to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh